الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس biyu ga watan zulhida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da biyu ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin muktasar kali muna babu nikah ko ya ce wahala farashidun wa ajnabiyun wa imra'atun أنكروا الربا والأمر قدورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم أنا يا كماتا مسان wani tsari kafin mu shiga karatu waliyai da suke ɗaura aure akwai wali da ake cewa wali mujibiri ba ma'anar ijibar shine ya aurar da ita ga wanda yake so ba shi ne ijibari ba to mujibiri dai daga sayidi na baiwa sai uban budurwa wanda bai rashidantar da ita ba sai kuma wasiyin uban budurwa wanda ya kafa nassi a kanta zamo ya zamo ainihin mujibiri a kanta kaga mun cire wayannan duk wata mace in dai ba budurwa ba ce ko kuma wanda zai aurar da ita ba ubanta bane ba wasiyin uba bane ita ba baiwar kowa bace ko da budurwar ce ba ijibari a kanta dan a ciki ma da ya gama karatu yace sun mala jabra ba daga yanzu ba tilastawa ma'anan ba tilasci shine ba za a yi mata aure ba sai da yardanta ba za a yi mata ba sai da yardanta in an mata ba ta yarda ba fa auren da yi ba sannan namiji rashidi ko baban shi mahaifi ba shi da daman yamar aure sai ya yarda in bai yarda ba auren bai yi ba balle kuma gama gari kawai don wani ko mai gida ko wani babba unguwa kowa ya ce zai wani aure wannan wanin sai ya yarda in bai yarda ba ko an yi auren bai yi ba mun gane wannan to shine yanzu anan ya ce wahala rashidun rashidun wanda ba safiyu ba ba wawa ba rashidi balagagge mai hankali wanda ya zama rashidi yana da damar ya yi tasarrufin abubuwan shi da kanshi irin wannan wa ajnabiyun da kuma bare wanda ba dangin iya ba na baba kawai wani ya zo ya ce ya masa aure ko ya yi masa aure wamra'atun da kuma ainihin mace wanda ita ba ijibari a kanta a lokacin da abin ya faru ko kuma wanda ya bata ba mujibiri bane to irin wa'annan da aka ɗaura wa kowane ɗaya aure an karu arriba sai suka yi inkarin yardan dama mun ce kowanne ai sai ya yarda ko yanzu gashi an yi auren sai ya ce ni fa ban yarda da wannan auren ba wal amra kuma suka yi inkarin umurnin kowanne ya ce ni ba ni na ce ya ɗaura min aure ba kuma wannan ɗaurawan auren ban yarda ba To, yanzu a nan, ya za mu yi mu tabbatar da ya yarda daga baya ya ce bai yarda ba ko kuma bai yarda ba shi ne yake halafa kowannensu su yaren Mun gane? Ba ka yarda ba, ba kana gurin aka daura ba ya ce gaskiya ina gurin ina gani amma ni gaskiya ba da yarda mana ba ne ban yarda da wannan auren ba sai mu ce to sai ka rantsi. Amfanin wannan rantsuwan shine ka kubuta daga biyan rabin sadaki. Dan yanzu in baka rantse ba, ko ka ce ba ka son ta ka sake dole sai an biya rabin sadaki mun gane shine zai rantse amma fa rantsewan in lam yunkiru bi mujarradi ilmihim kowane ɗaya daga cikin su idan ba ya inkarin daga matsaraicin sanin shi ba amma kana jin ana cewa da kai aka ɗaura sai ka ce ban yarda ba yanzu ba zancen rantsuwa ma dama dan ɗaukar lokaci bayan sanin ka sannan ka ce ban yarda ba wannan ɗaukar lokacin shi zai sa a ce sai ka nan wa in bala idan ko sai da lokaci yayi tsawo ka ji an yi auren har an zuwa ma ta hanya an yi angwanci an yi me daga baya sai ka ce ni ban yarda ba kuma ɗala ɗin nan kasiran ya ɗauki lokaci mai tsayi daga baya ka ce ban yadda ba to wannan lazima aure ya lazima ma ba wata hanya ko tarin ma ba za su saurare ka ba ka ga mun fahimci abin abin a uku yake wanda aka daura wa aure a ɗayan wayannan da muka faɗa in ma ya zamo daga ji ya ce bai yarda ba ga hukuncin nan ko rantsuwa ba zai ba wai ma ya zama bayan an daura sai ga sai da aka ɗan ɗauki lokaci sannan ya ce bai yarda ba to wannan sai ya rantsi wai ma ya zama sai da aka ɗauki lokaci sannan ya ce shi fa bai yarda ba to wannan ƙarya yake aure ya tabbata in baya so sai dai ya sake biya rabin sadaki mun gane wannan yawwa saboda haka yanzu so da yawa muna akwai lokacin da muna zariya wani yaro ya zo na ce ne wani ya ce wallahi an mun aure ne a garin mu zan jan sake kan koma inda nake ka sake ka yace an yi auren shi a garin ma baya nan kawai baban shi ne ya ga ruwan da yake bukata kawai ya nema mar sai aka mar auren sai aka sa a je a nemo shi bayan auren sai da aka ɗauki lokaci shi kuma ya biyo to ya dama ya zauna garin nan mun zauna ya ce kawai ni gaskiya ba na so zan jan sake tan tafi kawai to kaga tun farko ma wannan auren ai bai ba kaga tun da ai ba zai kai ijibarin namiji ba to haka ko mace ce in rashidi ya ce baka da daman ka ɗaura mata aure sai ta yarda balle kuma wani wanda yake ajinabi ga magari haka mun gane wannan ba saboda haka kowanne a cikin su ya yarda amma kowanne in ya yarda ya yi izini ko baya nan za ka iya daura mara aure aha waraja'a li abin wa bi qadrin zawwaja ghayrahu wa bamin libnatihi an nisfu shine fa'ilin raja'a idan an yi aure aka yi shika kafin ai kwanan aure ba an ci rabin sadaki ba ai rabin sadaki kan dole za a miyar da shi ko to yanzu uba ne ya aura wa ɗan shi aure ya biya sadakin miliyan ɗaya misali da ya biya sadakin miliyan ɗayan nan kan a tare sai rikici ya faru tsakanin shi ɗan nashi da matar sai ɗan ya ce ya sake ta kaga ba su cinye sadaki ba za a dawo da dubu ɗari biyar yanzu wannan dubu ɗari biyar ɗin an dawowa za a ba uban za a bawa shi uban ai kuɗin shi ba kyauta ya ba wa yaron ba ya fitar da kuɗi ne na sadaki kuma yanzu wannan kuɗin an ci rabi yanzu wannan rabin uban za a dawo da shi kuma an dawar da shi yana da ya ce ba zai ƙara ma aure ba wannan kuɗin nashi ne halaliyar shi ya karɓa shi kenan haka nan wazi qadrin mai daraja zawwaja gairahu da ya aurar wa wani shi yayi wa wani shi aure yanzu misali babban mutum ba yana cewa bari yau samari aure ba ko yanzu a Kano ba za ka ga an ce bana an yi wa ainihin mutum kaza aure ba to irin wannan wani mai daraja ne ya ce a nemo mar samari masu bukatan aure mutum talatin duk zai biya musu sadaki ya musu aure aka nemo kowa ya je kawo mabuba shi kowa ya kawo wacce yake so kuka je kowa ya kawo aka yi muku aure kaf gaba daya bayan an yi auren ɗayan kawai kafin a tare sai rikici ya haɗa su da matar har ya kai ya maka mata shika nawa nawa ne sadaki ya ce dubu ɗari biyu aka biya yanzu sun ci dubu ɗari saura dubu ɗari to fa dubu ɗarin ba kai za a bawa ba shi alhaji za mu kuɗin shi tunda shi kuɗin shi ba na kyauta ba ne in kyauta ne ɗauka ya baka wani shi kuɗin shi na aure ne tunda aure ya watse wannan rabin sadakin za a miyar masa kaga raja li abin wazi qadrin kenan wa zaminin libnatihi haka nan wanda ya zamini ga yarsa ba ana auren sadaka ba mutum ya ce na baka yata sadaka ma'anan sadaka ai ba naman jikin yar zai dauka ba sai sadakin ne zai biya ba ya lamun cewa yarsa sadakin ta ya baka shi zai biya sadaki to irin wannan wanda ya bawan din ya lamunce sadakin yarsa ya ce zai biya wanda mu muke fassarawa da cewa ya ba da yarsa sadaka to irin wannan ya biya sadaki dubu ɗari uku kawai sai kafin a tare sai ka sake ta yanzu da ka sake ta ta ci rabin sadaki wannan rabin uban nata za a ba kuɗin shi shi dama ai ba kyauta ya ba kuɗin shi ba ya ba da kuɗi ne na sadaki kuma yanzu da aure ya bai ba yanzu rabin sadaki zai dawo wajen shi wannan uba shine baminin libnatihi wanda ya lamun cewa ɗansa kuɗin sadaki zai biya. Mun gane wannan? To wannan duka zai dawo wajen uba ko bi kadar ko baminin libnati ne bi ɗalaki da shika. Dama mun ce an saka kafin kwanan aure an ci rabin sadaki za a dawo da rabin sadaki wannan dawowan za a dawo wanda ya biya ne ba shi mijin da aka biya masa ba. To, wal jami'u hakanan za a dawo da sadakin kuɗin gaba ɗaya bil fasadi in auren ya ɓaci yanzu misali kai ne ka zo ta kana so kana mutuwan san ka tana mutuwan san wai wai haka dai abin kai ko ga kana fama da talauci ka rasa yadda za ka yi ita kuma ya ce mai tsada sai wani babban mutum ya tausaya ya ce yanzu abin da za a yi karka damu a je a tambaya nawa ne kuɗin sadakin aka ce sadaki ba sisin gol 24 za a biyar da miliyan biyu gogon ya ce ya ɗauka duk zai biya ya lale kuɗi ya biya bayan ya biya an gama komai an jabdale biki ana ƙoƙarin tarewa kawai sai ga wata tsohuwa ta zo ta ce ni kam ba na ji an ce yaron nan ɗan gidan alhaji tambayi shi ya aure gidan ceto wannan ba eh to ai wannan yaron ya kana ne na shayar da su nono na haka ne yadda ce tabbas a je a kira dudi mai fura a kira waye a kira waye duk suka zo suka ce kwarai wayannan duka ƴaƴanta ne ta shayar da su nono kaga aure ya ɓaci aure ya ɓaci to yanzu wannan kuɗin kaga ya dama mun ce duk ɓataccen aure in aka ɓata shi kafin a yi kwanan aure za a dawo da sadaki cif ko kobo ba za a ci ba yanzu wannan kuɗin wa za a dawo wa sai mu ce kale ko ta koma kwarai kuwa kai mijin tsale koma ta koma alaji za a tattara kuɗi shi cif a kai mar kwarai kuma an kai mar din zancen ka ce to alaji yanzu ba ya nemo ta ce ha ya yi saboda wannan din ne dama tun da dai wannan din ya wuce shi kenan sai a yaƙuri sisi ya gana ba zai baka ba shi kenan tsale koma ta koma shine wal jami'u za a biyar mar da kuɗin shi gaba ɗaya bil fasadi da zaran auren ya ɓaci ba ta ce aure ne eh to shi kenan za a tattara kuɗin shi gaba ɗaya a miyamar kuma an miyarmar ba zancen nan gaban ka samu wani aure ya taimaka masu ya ga dama wala yarji'u adun minhum kowane ɗaya daga cikin su ko uba da ya wa ɗansa aure ko mai daraja da ya aurar da ainihin haka ne ba uba da ya wa ɗan shi aure ko mai daraja da ya aura wa wani ɗan unguwa aure ya biya masa sadaki ko wanda ya biya wa ɗansa sadaki ya bayar da ita ko wannan su wala yarji'u ba zai dawo ba ya ce shi mijin ya biya shi daga baya uba ne ya je ya nemo wa ɗan shi aure yaron ya yadda yana bukata ya biya sadaki aka yi aure bayan an yi aure yaron ya dan samu aikinsa na NGO yana karɓar dubu shida biyu kuɗa hamsin sai uban yana lissafi da kuɗi ya kai miliyan biyu ya ce ai dama kuɗin sadakin nan na biya ma dan ka biya ni ne ba ni kuɗi na sai mu ce ba zai bayar ba saboda me saboda ai lokacin da ka zo biyan sadakin baka ce bashi ka bashi ba ka biya mar ne kawai a matsayin ka na uban shi duk abin da ya samu nan gaba baka da damun ka ce biya ka wala yarji'u ahadun minhu haka shi ma mai daraja din da yayi wa ainihin samari aure daga baya dan Allah ya buɗa musu ba zai ce sai sun biya shi kuɗin sa ba haka shi wanda ya lamun ciwo Esa ya biya mata sadaki ma wane to yanzu wannan wanin daga baya ba zai ciwo ya zai biya shi kuɗin sa ba abin ya riga ya wuce inda zai komo a biya shi illa an yusarriha bil hamala sai dai idan ya bayyanar da ainihin hamala akwai bambanci a larabci tsakanin alhamdu da alhamala alhamdu shine ka ɗauki nauyi za ka biya hamala kuma ka yi gelin shi kafin ya samu ya biya ka in ka kawo abin da sigan hamala ka ce na ɗauki belin wane sadakin nawa ne kaza ne yace to na yi belin sa na tsaya masa zan biya kaga tunda kake ka yi belin shi dama ma'anan beli a Hausa in ka yi belin mutum ma'ana zaka biya kafin ya samu ya biyar maka to inda wannan kai ka bayyanar zahiri cewa dama ba kyauta ka biya masa ba to yanzu a nan daga baya dole zai biya ka kuɗin ka kaga nan ka bayyana zahiri ke aw yakuna ba'da al-aqdi ko kuma wannan daukewan ya kasance ne ba'da al-aqdi bayan an daura auren ka san kan a daura aure kace ni zan biya sadaki ko lokacin daura aure wa zai biya sadaki kace ni zan biya kalale ka bayar akwai bambanci da an riga an ji an daura auren an yanke sadakin kaga tunda shi mijin ya yadda an daura aure an yanke sadaki ba ce wani ne zai biya ba ai kaga kowa ya san mijin shi zai biya ko ya hau kan shi shi zai biya daga baya sai ka ce ya ne zuwa biya sadakin nan bane eh to shikenan sai ka dauka ka biya kaga bayan abin ya hau kan shi yanzu beli kai kenan daga bayan ya samu zai baka tunda yanzu ya gagare ne ka biya to daga baya kana da daman ka zo ka ce baka amma tun kan ai auren ka dauka ko lokacin auren ka ɗauka kuma baka kawo da sigan hamada ba to yanzu daga baya ka zo ka ce biya ka ba zai biya ba ina jin wajibi ne ba wala hal imtina'u ita matar da aka yi aurenta wani ya ɗauki nauyin biyan sadaki ko uban yaron ne ko wani mai darajar unguwa ne ko ubanta ne lamunce ne to sai abin in ta'azzara aka zuhu idan karɓan wannan kuɗin ya gagara lahal imtina'u tana da daman ta hana shi kanta ai ana haka wai a ce ai local government ta ɗauki nauyin za a yi wa ainihin samari guda hamsin aure an zo an ɗaura auren an ce to kuɗin sai lokaci kaza ta bibbi ta bibbi inda aka je a tura ta kaza har abu ya zo ya gagara tana da daman ta ce to auren nan fa ba zai yi ba ita ma ya zo a tare ta ce a me za a tare bayan kuɗi bai zo hannu ba saboda haka lahal imtina tana da daman ta hana kanta hatta me hatta yi ƙudara har in nikahu tafwidi ne sai an yanka mata an tabbatar mata da kudin auren nan kaza ne mun gani wata akuzul hala sannan in lokacin biya yayi sai ta karbi ainihin farin kudin ta wanda lokacin biyan shi yayi sannan ta bashi kanta misali an yi auren akan dubu ɗari uku uku yaushe za a biya kuɗi ƙarshen wata gashi ƙarshen watan yayi kaga alhalla kenan ko to ƙarshen wata yayi ta zo ta buga ta buga kuɗi ya gagara sai ta ki sai yaushe sai ta akudul halla sai lokacin da ta karɓi ƙarin kuɗin ta ta dafa ya zuwa nan ta to shikenan yanzu ciniki ya nuna sai ta tattara ta tafi sannan idan ya gagara wala hutar ku shi gogan yana da dama ya ce dama aini dan na ga bura ne tun da yanzu abu ya gagara shi kenan a bar auren walahutar ku yana da daman ya bar auren to yanzu a nan wannan walahutar kuɗin me bambancin da mutum in ya yi aure daga baya ya yi nadama shi ma yana da daman ya bari ya ce baya so ya saka ba to bambancin wancan da wannan shi wannan in ya bari ba zai biya ko kobo ba wancan ku da aka ɗaura mar aure in ya ce baya so to dole sai ya biya rabin sadaki mun gani shi wannan dama wani dattijan unguwansu ne ya ɗauki nauyin biya musu sadaki su goma shi kuma dattijan dama ko wani gratuitin shi ne da aka shafa mar ainihin mai zuma a baki shi ma ya ji ya buga ya buga kuɗi bai fita ba aka zo aka yi aka yi kuɗi ya gagara shi kuma mijin fa da wutar su sai ce ni dama bura da gani ne yana da mata a gida dama dan an ce za a ba da sadaki ne tunda abu ya gagara sai ai hakuri shi ne shikenan wala wutar ku sai a bar abin ba za a biya ko ko ba ita ma ta yi hakuri shi ma ya hakuri sai a bar aura shine wala wutar ku kaga anan tunda yace wala wutar ku kaga kenan yana da daman ya biya wa kanshi auren sai tabbata yana da daman ya bari yana da daman kuma shikenan yanzu abin da za a yi kuɗin ba ya gagara ba eh sai je bubbuga ya bubbuga ya nemo kuɗin shi ya je ya biya ta shikenan aure ya tabbata duk wanda ya biya yi kaga nan ya nuna mana ba dole ne wanda ya ɗauki nauyin a ce wai dole sai in shi ya biya sannan aure ya tabbata ba in ya gagara a wajen shi to kai mijin kana da daman ɗayan biyu in kana da hanyar da za ka bubbuga kuma kana son auren ka bubbuga ka nemo kuɗi ka zo ka biya auren ka ya tabbata in ba ka da dama shi kenan sai ka haƙura ka bari kuma ba za a biyo ka ce ka biya rage sadaki ba mun gane aha to anan malamai suka ce wajen walautar kuɗin nan yana komawa inda aka biya mar sadakin nan kyauta ne wanda shi wanda ya biya bai bayyanar da hamala ba amma idan dama shi wanda ya biya din shi wanda yake zai biya din ya bayyanar da hamala an zo batun sadaki ne sai aka ce to amma yaron sadakin nan ba dauka faɗa anya za a samu shi ma aka bincika ya ce gaskiya wannan kuɗin yanzu fitan su zai wahala sai shi wannan ne ya ce to ba komai yanzu bari mu biya masa in ya samu ya bamu kaga ba kyauta ya biya mar kai kuma angon ka yadda da alaji zai biya in ka samu ka biya shi aka daura aure a haka karshe aka zo abu ya gagara fita ita kuma dama an ce lalim tina ba ta hana kanta ta ce ba za ta tare ba sai an bata kuɗin ta shi kuma alaji aka bubbuga ya ce wallahi dai ku yi haƙuri yanzu mu ya ba a kai shanu dama in kuɗin shanun mu ne in an kai an samu riba za mu bayar yanzu ba masu shanu sun daina abin nan ba to kaga an samu ainihin matsala cikin ko to yanzu kai ai dama belin ka aka dauka ba kyauta zai biya ma ba saboda haka yanzu wannan kuɗi yana kanka idan ka ce a to ni tun da dama ya ce zai biya mun ne tun da ba zai biya ba na bari ya muce to ka sake rabin sadaki ya biya ya hukunka dole sai ka biya rabi ko ka nemo ka biya gaba daya ko ka sake rabi ya biyo ka wasaha a ko badala wa batala in domina fi marabihi an warisin to yanzu a nan ma ya kamata mu rika komawa usul asali akwai abin da ake cewa la wasiyata li warisin ba babu wasiya ga magaji sannan mun ce dukkan kyautan da mara lafiya yayi in dai rashin lafiyar nashi makuf ne wanda ana tsoron watakila ba zai tashi ba duk kyautan da yayi yana da hukuncin wasiya in mun riƙe wannan karatun sai mu ɗaure wannan a kai wa batsala inda mina fi marabihi an warisin shi ainihin uba ko ɗan uwa sai ya lamunce wa wani ko ɗan shi ko ɗan uwan shi wanda shi ne magajin shi sai ya lamunce mara sadaki fi maradihi a cikin rashin lahiyan shi sai mu ce wannan lamunin zai biya sadakin badala ya ɓaci kuma ku kula nan ba auren ne ya ɓaci ba sadakin ne ya ɓaci lamunin sadakin ne ya ɓaci yanzu misali ya zo ya nemi aure nawa ne sadaki aka ce sisi sha biyu da miliyan ɗaya shi baban yana kwance ba kan ainihin tabarma mutuwa kawai zai ce to wannan wani abu ne dama mu dangin mu ba haka ake biya ba an dauka aje a daura baban ya ce ya dauki nauyin zai biya masa aje a daura aka je aka daura aure yaro yana ta murna to ko wannan kudin sisi ba za a taba kudin wannan ainihin mara lafiyan ba saboda me saboda ai shi wannan magajin sa ne kuma mara lafiya in yace zai bada abu abin da zai bayar kyauta din sunan shi wasiya kuma na wasiya ta riwanci auren ka yayi amma sai ka je ka bubbuga ka nemo wannan kuɗi ka biya kuɗin mamacin nan ba za a taba ba sai mun ga abin da Allah yi yawwa badala in domina fi marabihi an warisi kwarai kuwa aure ya inganta amma kuma fa a ɗauki kuɗin nan a biya ba zai yi ba a yanzu ba har wai in mutum yaro su a ce yayi bai wani aure bai wani aure wai sai an cire kuɗin auren wani da wani za a raba gado in jiwa ai ko yana raye gashi wallahi ni wani da wani ne nake tausayawa yanzu abin da za a yi da Allah fili ka zannan in an zo a cire ai wa wani aure sai mu ce ba zai yi ba wasiya ce ga waris ba zai yi ba daga ya kwanta rashin lafiyar nan duk wanda ba samu hanyar aure ba da wanda ba biya masa school fees ba da wanda ba biya masa kuɗin zuwa karatun lauya ba da me kenan don ta bare da ku in ya mutu kun samu gadon ku kwaje ku biya amma kuɗin shi ko ya faɗa fa gashi yana kwance ba kago babu wallahi ga yana zo su kun za a rufe kaza kaza ina wani a je nawa ne kuɗin dubu ɗari biyar a je a ɗauka to shikenan kar a faɗa yana nan dan kai ya tsinuwa ce to ba ba an an fice ya ce ba za a bayar ba sai kuwa saboda kai magaji ne shi ko mara lafiya ya ce a bayar wasiya ce kuma na wasiya ce ne mun gane in ba mina fi marabi an warisi ke to anan sai ya ce amma fa la zauji ibnatihi banda inda ya ɗauki mara lafiya ne ya ɗauki nauyin zai biya sadakin mijin yarsa shi dama duk ƴaƴansa shi yake biyan sadaki to akwai irin wannan dattawan wanda in ka nemi aure a gidan kai ma Allah ma arziki zai baka gidan zama zai baka sadakin ma shi zai biya ma yana kwance ba lafiya yake nan sai aka zo aka yi maganar aure aka yi komai aka yanke sadaki dubu ɗari biyar sai ya ce a ɗauka a cikin kuɗinsa a biya yanzu anan ba wanda ya siya na ai mijin yarsa din ba magajin shi bane yawa sai dai anan ma malamai suka yi istidraki suka ce sai dai ya haura sulusi saboda shi ma ka'ida ai wasiya ce amma wannan tunda ba waris bane za a tabbatar shi ma ko wasiya ya wuce sulusi dole za a kange sai kuma magada sun yadda sai a tabbatar mun gane wannan wal kafa'atu addinu wal halu akwai abin da ake cewa kafa'a kufuɗi kowa ya auri daidai shi yawwa in ba wannan kafa'ar ma za mu ce ainihin haƙƙinta ne da waliye ko ka zo ko wali ya yadda in ba ta yadda ba ko ta yadda wali bai yadda ba in ba wannan kafa'ar za a iya rusawa to menene kafa'a din shine addinu ana duba kafa'a addini amma addini anan ba wai asalin musulunci ba ana duba riƙon addini yarinyar me rikon addini ce tana azumin alhamis da litinin tana kaza tana kaza duk irin abubuwa na addini na tsafciya ce shi ko wannan wanda ya zo dan iska ne sallar ma ba kullum yake yi ba to wannan ba kufu in ta bane ba za a bayar ta ba kwarai ko ba kufu in ta bane kaga addini kenan wal halu haka nan da hali wannan hali malamai suka ce ba wai hali na ainihin ɗaukaka ko na sharafi ko na abu ba ana nufin hali na ainihin lafiya ya zamo baya tare da wani aibi wanda matsayinta ya fi ƙarfin shi misali shi da ya zo ɗin yana da wani aibi daga cikin aibubuwan da shari'a ta yadda a bawa ainihin ɗaya kiyari a cikinsu misali ya zo ashe yana da cutan baras ko yana da cutan kutunta ko yana da cutan ainihin da da cutan farji da sauransu irin cututtukan da shari'a ta yadda a yi raji da aure to yanzu idan ya zo ya nemi auren mai lafiya nan ma ba ku kuɗin ta bane kaga kafa'a din ana duba addinu wal haru sannan addini din nan ba wai asalin addinin ake nufi ba a rikon addini shi fasiki ne ita mai rikon addini ne ba kufudin ta bane shi yana da ainihin aibi ita ba ta da aibi ba kufudin ta bane sai an samu ainihin abu biyun nan sannan kafa'a ya tabbata sannan walaha walil wali tarkuha da ita da waliyin nata suna da damar su yi ittifaki su bar wannan matsayin nasu na ainihin kufu'anci ɗin. Shi ɗin hakika yana da aibi, wanda in ba a sani ba aka yi auren nan ba dalilin wannan aibin za a iya rusa auren, amma ita ta san da aibin ta yadda. Shi ma waliyin nata ya san da wannan aibin ya ce to tun da kin yadda ma me a ciki mun yadda shi kenan dama hakkin su ne. Kaga kukula ya ce walaha bai ce walaha walwali ba ya ce walaha walil wali kowa zaman kan shi ne ko ta yadda in wali bai yadda ba ba zai yi ba ko ko shi wali ya yadda in ba ta yadda ba zai yi ba sai sun yi ittifaki gaba ɗayan sun yi ittifaki sun yadda za su hakura da wannan matsayin to shi kenan sai mu ce ya halatta a ba da ita ga shi wanda yake bai kai ta addini ba ko kuma wanda yake bai kai ta lafiya ba yana da aibi tunda ta yadda ya yadda shi kenan sai a bayar wala hawali wali tarkuwa to walaysa li waliyin radiya fadallaka imtina'un bila hadisin kula da gurin nan yana da rikici imtina'un hanawa laisa ba zai yi ba bai zamo ba liwaliyin ga waliyin ita matar da aka aurar wanda shi wannan waliyin rabiya da fari ya yarda da wannan ainihin rashin kafa'a namijin ka gane sannan da yadda aka yi auren faɗan laka shi mijin ya saki wannan matar in raja'i ne ta gama ainihin idda idan ba'ini ne ya sake ta shika ba'ini kaga sai an sake sabon aure ko to shi waliyin ba shi da daman hanawa bila hadisi in dai ba wani sabon aiki ne wanda da babu ya bayyana ba yanzu misali misali shi mijin yana da ciwon baras mun san baras ai yana da ciwon baras kaga ciwon baras ana rajin aure da shi ko yazo ya nemi aurenta ita ta nace tana san shi shi ma baban nata ko alwalin nata da ya ga nace wanda yake a ba komai wannan Allah ne ya daura mara mun yadda suka yadda aka je aka ɗaura aure suka je suka yi zaman aure ana nan ana nan ana nan kaga da yardan walinta da yardan ta suka rushe wannan kafar ba aka ɗaura aure suka je suka zauna ana nan ana nan mijin su ya sake ta da ya sake ta shi nan in ma ya zama irin kul'i ne shi kan ba'i ni wai ma ya zama raja'i ne amma da ya sake ta har ta je ta gama idda daga baya sai ya sake dawowa ya ce yana so ya sake auren matarsa yanzu shi wannan waliyin ba shi da daman imkina ya ce mu gaskiya mai baras ba za mu ba mai baras ba sai mu ce da can a ina suke ganin baras ɗin ka yarda wancan yardan da shi za mu yi amfani mun gane sai ya ce amma ba ku kula bila hadisi in dai ba tare da wani sabon ciwo ne bayyana ba da can ɗin yana da baras sun yarda amma yanzu kuma kuturta ta bayyana dalilin wannan alwali ya ce ba za mu bayar ba za mu ci to da mai baras na kuma ya ce to mai baras da mai baras din na da amma yanzu mai kuturta ban yadda ba kaga yana da hujja shi yasa nan ma ya ce bila hadisi in dai ba wani sabon aibi bane in dai aibin da da ya yadda ya bayar ne auren ya lalace yanzu ake so a zo a sake yin aure to shi waliyin ba shi da daman imtina mun gane kaga nan ya ce wa laysa li waliyin imtina kaga ita tana da daman ta hannu ko da ta yarda ita ce da can ta yarda da shi yana da baras ta yarda da shi yana da wannan ciwon baras aka ja ta yi zaman aure ana nan ana nan ya sake ta ta gama idda sai da yake so ya aure ta ita ce ba za ta auri mai baras ba ba wanda ya ce tilasta mata daɗin ta yarda ne yanzu kuma ta ki amma in waliyinta ne wanda da ya yarda sannan yanzu kuma da aka zo za a sake aure sai ya ki to anan shi alwalin za mu ce baka da hujja tun da tana so mun gane shi yasa nan ma ya kawo wali kada yace walai sabi waliyin radiya fadan laka imtina'un bila hadisi bila hadisin in ba tare da wani sabon aibi ya bayyana ba in ji akan wancan aibin da ya yarda ne ba shi da daman yake yarda a'a ai mu zo kan talauci ba ai anan muka ce ai muka ce addinu wal halu a wajen halin ma ba mu magana talauci ba mun yi magana ne na ainihin aibun to bari ga na talaucin zai zo walil ummi takallumu في تزويج الأبي الموسرة المرغوب فيها من فقير yawwa to shi ne wani ummi ta kallo ya ce uwa tana da maganar da za a saurare ta tana da magana ma'ana za ta iya raddi cikin me fi tazwijil abi cikin idan uban yarta zai aurar da almusirata mawadaciya almarguba biya wanda ake kwaɗayinta kowa yana ta zuwa yana buƙatan ta shi uban sai ya ce zai aurar da ita min fakirin daga wani talaka hasa shi mujbiri ne sai da ya bari yarinya ta yi karatu ta yi digiri ta zama doktor an ɗauke ta aikin yan ciwo ɗin nan albashin ta ma dubu ɗari takwas kawai sai ya kawo wani ɗan yayan shi wani talaka a ƙauye yake shi zai bashi yanzu uwarta tana da damar magana ta zo ta ka tsara ta ce ranka ya daɗe kaji kaji saboda haka gaskiya ba zai yiwu ba wani ummi a takalu uwa tana da maganar da za a saurare ta in an yi haka kaga fi tazwijil abi cikin aurarwan uba ya aurar da almusirata mawadaciya almarguba fiya a bar kwaɗayi cikin ta ma'ana wanda mutane suke bukatar ta zai aurar da ita min fakirin daga talaka to wani ummi a takalu to yanzu anan waru ya kasan yawanci muktasar din nan yana daukan abubuwa ne na hukunce hukunce ne na mudawwana yawanci hukuncin a mudawwana ake dauko su ake fassara su anan ba shine yace waru ya bin nafi an ruwaito mudawwana bin nafi da kore wannan maganan uwar cewa ko mauda ce ce ana kwaɗayinta babanta tun da mujibiri ne zai ba da ita ga talaka to uwa ba ta da magana ko ta zo ta yi magana ba za a saurare ta ba an fassara mu dawwana da cewa za a karbi maganarta an fassara mu dawwana da cewa ba za a karba ba to ka san mu dawwanan kanta kamar yadda ka san ainihin malaman tafsiri suna ainihin kowa zai faɗi fahimtar shi a mu dawwana wata mata sun rabu da mijinta ya bar mata ya ta yi ainihin renon yar yarinyar ta girma ta samu wadata manema suna ta zuwa sai baban ya ce zai ba ta yar aminta ya zai ba ta ɗan aminta ma'ana ɗan ɗan uwan shi ɗan ɗan uwan nan kuma talaka ne fitik gidansu ma duk talakawa ne to ita wannan matar sai ta zo je imam malik sai take gaya masa ya imam kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya same ni saboda haka yanzu in na daga magana ina da hujja imam ya ce na'am inni la'ara laki takallum inni la'ara laki takalluman a wani fahimtar wasu malaman mu da wana kenan la'ara laki takalluman lalle ina ganin kina da magana da za a saurare ki wasu kuma suka ce a'a imam ki la'ara laki ba la'ara ba ne la'ara ne wannan hamzan harbe yake da rauni eh wasu ka ce wannan hamzan zaman kan shi yake da malifin zaman kan yake la'ara laki wasu kuma ka ce hamzan a jiki yake la'ara laki to shine waru yabin nafi mun gane wasu ruwaito mu da wana da cewa tana da magana la'ara laki wasu kuma sun ruwaito mu da wana gome sun ruwaito mu da wana da cewa bin nafi la'ara laki ta kalluma to ga maganan ainihin jagoran mu da wana din ibn al-qasim ibn al-qasim shi kuma yace illa li bararin bayyini ibn al-qasim yace to hakika wannan maganan na cewa ainihin na bayi shi ya tabbata cewa ba ta da magana sai dai idan an samu cutarwa bayyananne an tabbatar da cewa yarinyar nan in an ba da ita ga wannan mutumin da baban yake zo ya bata za ta je ta sha bakar wahala ne bararin bayyane to a nan kam tana da ainihin magana an uwa ta kawo za a iya sauraron ta a kage a ce uban abin da yake so ba zai yi ba to kaga wannan maganar ibn qasim kenan ko to sai malamai masu fashin baki kuma suka ce wahal shin wannan maganar ibn al-qasim din in mun gwada da maganar imam malik wifaqun dacewa ne ma'ana maganar imam malik din ma ya dace da ibn al-qasim in akwai cutarwa ne take da magana in ba cutarwa ba ta da magana ko kuma a'a maganar imam zaman kanshi yake ibn al-qasim shi ma kawo maganar shi ne mai zaman kanshi shine tawilani akai tawili wancan tawilin suka tabbatar da rifaq ne wannan tawilin kuma suka tabbatar da ainihin khilafi mun gane wannan wal maula wa ghairu sharifi wal aqallu jahan kufuun maula bararren bawa wanda da ya taba bauta aka yanta shi wa ghairu sharifi da wanda ba mai daraja ba wal aqallu jahan mai karancin daraja wa'annan gaba ɗaya kufuun tsara ne na duk matsayin mace duk inda matsayin ke kai ita balarabiya ce gidansu ba su taɓa yin bauta ba shi kuma wannan shi hadisu adi ne ma da bauta kwanan nan aka yanta shi kufinta ne kawai hakanan ita mai daraja ce sharifiya ce mai daraja shi kuma ayi garin sharif ne ba shi da wani daraja kufinta ne wajen wannan kafa'a ba ruwan shi da wa'annan abubuwa kawai kafa'a addinu wal alu kawai an samu addinu da hal shi ke mun gane wannan wa fil abdi tawilani amma wajen bawa malamai sun yi tawili biyu wasu suka ce bawa ma kufu'i ne na ya wasu suka ce a bawa da ya ba ka fa a tsakanin su bawa in aka ce wannan bawa ne to ya ba kufu'in sa bane to shine ake tawilani wa haruma usuluhu ba ruwa kadan na fara abin da wa haruma usuluhu wa kusuluhu yawa shi kenan ba ni dan kurba kawai kaɗan to yanzu a nan za mu karanta wasu gigari wanda sai mun mai da hankali za mu fahimce shi idan aka ce asal akwai abin da ake cewa asal akwai abin da ake cewa ainihin fasil ba idan muka ce asal a nan muna nufin uwa ko uba ko kaka na wajen uwa ko kaka na wajen uba haka wa in ala idan muka ce fasil kuma ɗa ko ya ko ƴar ya haka dai wa in safara mun gane to waharuma usuluhu kaga asali ai ba ɗaya bane idan muka ce uba asali ne kaka asali ne uban kaka asali ne kakan kaka asali ne haka wa in alaba to usul din mutum sun haramta gare shi ya halatta mutum ya auri uwarsa ba ya halatta ya auri ainihin kakarsa ba kakar kakar shi haka nan wa in ala shi yasa ma ko alquran yake ummahatukum ko wa fusuluhu haka nan haramun ne mutum ya auri ainihin kasan nashi yarsa ko jikar shi ko jikar jikar shi wa in nazadat ko wa in safanat ko mun gane wannan ba walau khuliqat min ma'ihi koda an halici walau khuliqat min ma'ihi koda an halice shi ne mun gane ba koda an halice ta ne kawai da ruwan shi ba tare da ainihin aure ba misali zine da wata aka haife ta to yanzu wannan haramun ne ya aure ta hakanan kuma haramun ne auri ƴaƴanta ko jikokinta hakanan wa in nazar shine walau kulika min ma'i ko da kawai an halicce ta ne da ruwan shi ba tare da daurin aure ba wa zawjatuhuma hakanan matan usul da usul din mutum biya lati auri matar baban shi ba ko matar kakan shi ko matar kakan kakan shi haka nan bai halatta mutum ya auri matar ɗan shi ba ko matar jikan shi ko matar jikan jikan shi mun gane wannan bamini yana komawa ainihin usul da fusul wa zawjatuhuma to matsalan shine wa fusulu awwali asalin ku fahimci zancen fusulu awwali usulihi ka mun ci asali din ba ɗaya bane yayi usul din wa in ana ko yace fusulu ƴaƴan awwali farkon usulihi asalan shi ‘ya'yan farkon asalai kaga ba zai auri dan eh, ba zai auri yar baban shi ba farkon asalin shi ba baban shi bane to ba zai auri yar baban shi ba hakanan ba zai auri yar kakan shi ba yar baban shi kan ba yar uwar shi ba ba zai aura ba ba zai auri yar mamar shi ba yar mamar shi ba yar uwar shi ba ba zai aura ba kaga yanzu anan yar uwar shi shaqiqiya da li'abiya da li'ummiya duk sun haramta gare shi hakanan ya ce a wani usulihi ba ba zai auri yar kakan shi ba yar kakan shi wa kenan babar shi yar kakan shi yar uwar baban shi ba zai aura ba ba zai auri yar kakan baban shi ba hakanan awwali usulihi wannan kusur din duk wanda amma fa awwali yace awwali mu fahimci zancen awwali kusuri a gane ba wa kusuli awwali usuli ko eh a to ba mu zo kan shi ba na farkon da muke magana wa kusuli da ƴaƴan awwali farkon usuli asalin shi wa awwalu fasilin mun gani haka nan biyalati auri awwalu fasilin farkon ya'ya min kulli asalin daga kowane asali ba yanzu misali baban shi ya asalin shi ne ko biyalati auri yar baban shi ba awwalu fasilin min kulli asalin ko bai halatta ya auri yar kakan shi ba kaga ya ce awwali fasilin to in ba awwali fasilin bane fa fasil na biyu ne ya da ce aura yanzu misali awwali fasilin a wajen kakan shi kakan shi ya auri ɗaya wannan yar da baban shi uban su ɗaya kaga an mai shi kenan ko bai dace ya aure ta ba to amma kuma an samu fasil na biyu fa yar ammin shi ko yar ammar shi zai yi aure ta mutum zai yi aure yar kanwar baban shi ko yar yayan baban shi ko yar kanin baban shi ko yar yayan baban shi haka bangaren wajen uwa din ma kuna jin karatun wabi ne ko aha wa usulu zawjatihi haka nan bai halatta mutum ya auri ainihin asalin matarsa ba uwar matar shi ko kakarta ko kakar kakarta bai halatta ya aure ta ba kwata kwata matukar in dai ya auri mace to uwarta ta haramta gare shi da zaran an daura aure ko da bai ji daɗi da ita ba wa bi talazzuzin haka nan da zaran ya ji daɗi da ita matar wa in ba da mauciya ko da jin daɗin bayan mutuwanta ne fa kuma wa in bi nazarin ko da da kallo ne ya ji daɗin ba da shafa ba to fusulu ha ƴaƴanta sun haramta gare shi yanzu misali idan mutum ya auri mace yana aurenta daga ɗauren auren sai ya ji baya auren nan ya sake ta sai kuma ya ga wata hajiya ta zo yake shi da wannan hajiyar ne ma da ke kai ai kirkar ka ce kirka eh uwar matar da ka aura ne shi kenan ba aure tsakaninsu da wannan matar amma ya aure ta ko tarewa ba ta yi ba sai a irin ainihin masu zuwa gidan auren kuma dutse ya ga wata ya ce wannan ba aka ce ai wannan ai yarka ce ya ta a ina ka ce ai matar da ka aura wannan yarta ce eh sai ya ce a ce musu ba na yin wannan na fi son yar kwarai kuwa na fi son yar shikenan ai bai ji daɗi da uwar ba tunda bai ji daɗi da uwar ba zai yi ya auri yar shi yasa nan ma yake wabi talabiji dan Allah yake min nisa'ikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna fala alaikum shi da ya dauka karama ce kawai sai ga wata cikakkiya sai aka ce yar mace ce sai ce ya kura da rabin sadakin ya sake ta in sun ci rabi ya ci kwan rabin kuma sai auri ainihin ya ya ce wajen jin daɗin amma fa ko da bayan mutuwan ta ne ko bayan ta mutu ya ji daɗi da ita ‘ya'yanta sun haramta sannan wa in bi nazirin ko da da kallo ne ya ji daɗin ba tare da ya samu da ita ba usuluwa ‘ya'yanta sun haramta gare shi wannan wajen haramci yake kalmilki kaman haramci ne na mallaka yanzu misali idan mutum ya sayi baiwa ko ya mallaki baiwa yana jin daɗi da ita iyayenta da ‘ya'yanta sun haramta gare shi wa harramal aqdu haka ne ba wa harrama al-aqdu ko an zamu tsaya ne ko lokaci bai ba a tsaya nan wa harrama al-aqdu zamu tsaya ولو ترك